الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله قواعد شافي نوى شافي نوى 20 ده من 20 ده كده إمامي ولا كل ولا كل adadi na wala yi ƙalu aka ce wala yi ƙalu mata kana wala aina kana ko a wala kullum kace to adadi na na laisa lahu qablun wala ba'd ai laisa lahu kullun wala ba'd a ba a danganta wa Allah kullun a ce dukkan shiga kullun lahi a ce dukkan Allah wala ba'adun ko wala wani bangare a siffar Allah babu wannan ba a cewa dukkan cika ko kuma a ce wani bangare wannan makaluki ne yake da kullu da ba'adu wala yuqalu ba a cewa mata kana yaushe ya kasance wala aina kana ko a ina ya kasance wala kaifa kana ko ƙaƙa ya kasance kawwalar akwana Allah shi ne ya kasantar da kasantattu wa dabbarar zamana kuma ya gyara zamani bi ma'ana yake kula da tabbatuwar zamani la ya taƙayyadu baya da baibaituwa duk zamani da wani zamani a ce zamani kaza shi ne zamanin ubangiji in zamanin ya shuɗe shi kenan zamanin sa ya wuce Allah baya da baibaituwa da wani zamani wala ya katarsu kuma baya keɓantuwa bil makali da guri a ce a guri kaza Allah yake in ka je gu kaza kuma babu shi a'a Allah baya keɓantuwa da guri yana na a ko'ina wala yalhaquhu wahamu zato baya likarsa yadda zaton mai zato yake la yalhaquhu baya iya liskarsa والحمد لله ثم ذاك ولا يخيفه عقلي ثاني أخذ الإمامة تاكي هل رشاكي ناخده فإمامي ويجب عليه أن وجب مكلفي ما يحنكني بلدجي حفظ لسانه يكي أي هل شمسة min alfahasha daga alfahasha abin da ya kama da zina da muqaddimatul jima'i na zina duka ya kiyaye halishansa daga furta magana ta batsa wal munkar da kuma abin ki wal kalamil qabih da mummunan zance bakar magana ya kiyaye harshensa daga furta bakaken maganganu wa aimani talaqi da rantsalar tsansaki jam'i na yamiru a ce aiman lantsaran saki ya kiyaye harshensa duk rantsuwar da zai yi karya ta'allaka ta da sakin matarsa kada ce na rantse sai na yi kaza in ban yi ba matata ta su ko na rantse ba zan yi abu kaza ba in ku na yi matata ta su wannan wasa da aure ne rantsuwar sakin aure haramun ne wanti harin musulmi da kuma tsawata wa musulmi haka kawai ka daka wa musulmi tsawa don ka fi shi ƙarfi ko don ka fi shi matsayi wannan haramun ne kamar da aka hana ka yi wa iyayenka da miskini wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan kariman wa amma sa'ila fala tanhar mai bara karka tsawata masa in zaka bashi ka bashi ba ka da abin da za ka bashi to ka masa kaunin ma'arufi wa magasiratun kaunin sadaqatun ya tafi ya tafi wa azan ka ce Allah ya mana gafara shi ne mafi alheri akan sadaqar da cutarwa take biyo bayan ta ka bashi ka ce kai zo ka karɓa kun da mu galau ka ce Allah ya mana gafara kai rubi sadaqatu wa taqwa azam shi yasa Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhar iyaye ma ce wala tanharhuma kar ka tsawata wa iyaye ka ce baba dan me aka yi kaza mama dan me ba a yi kaza ba wa kullahuma qawlan karima to ba iyaye da masu bara kadai ba musulmi ma kar ka tsawata musu wanti halin musulmi duk inda musulmi yake karka masa intihari yin hausa suke cewa hantara intihari saboda ya hantare ni ya dame ni yana matsa min kenan yana tsawata ni to haramun ne intihari ne suka ce hantara wa ihalatihi da walakanta shi ihala walakanta musulmi haramun ne domin manzo Allah ya ce bi hizbi imri'in min sharri an yi hakira akahul muslim ya ishi mutum sharri in yana neman sharri to ya isa sharri ya walakanta dan uwansa musulmi ko walakanta musulmi haramu ne wa saddihi da zagin sa wa takawifihi da tsolatar da shi zagin musulmi haramu ne dan manzo Allah ya gargade ta wala tasubbanna ahada kai da ka zagi kowa wa takawifihi da kuma tsolatar da shi haka kawai fi da haƙƙin shar'i a cikin wani haƙƙi haƙƙi shar'i na shari'a ba laifi yayi da ya zama dole a tsawata masa ba aka kawai ka tsawata wa musulmi ko ka tsolatar da shi haramu ne to alhamdulillah asmawi shafi na 26 to Allahumma ya ubangiji yanzu cewa ni as'aluka ina roƙonka min kulli khairin daga dukkan wani alheri sa'alaka minhu muhammadun nabiyuka sallallahu alaihi wa sallama wanda muhammadu annabi muhammadu nabiyuka annabinka sallallahu alaihi wa sallama sa'alaka ya roƙe ka minhu daga gare shi ka gane ai min kulli khairin daga dukkan alheri alherin da Muhammadu nabiyuka annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sa'alaka minhu ya roke ka daga gare shi wa uzu duka ina neman tsari a wajenka min kulli sharrin daga dukkan wani sharri ista'azaka minhu Muhammadu nabiyuka wanda Muhammadu annabi Muhammadu nabiyuka sallallahu alaihi wasallama ista'azaka ya nemi tsarinka minhu daga gare shi Allahumma ya ubangiji igifir lana ka yi gafara gare mu ka gafarta mana eh a ka dai duba wasali ne fata ne ko laftara ne to laftara ce haka suke laftara su ba ruwansu kuma da ta ƙasa da ta sama da ta tsakiya kawai haka suke yin ta a sama ai ba wasali ba ne ba fata ba ce ko ba kuma don ma bace in ka ga irin wannan to laftara ne in a gafiru ne sai ya maka hamza a kai yanzu can a saman wannan sudan da muka ce wa a'udhu bika ne ne a sama alif din sai da aka yi hamza sannan aka yi wasali ko to wannan shine alamar fata amma in ka ga irin wannan to sai ka duba in ka san karatun tsangaya ita lafsara a ake yin ta a sama ko a ƙasa ko a tsakiya ji Allahun magafir ne to lafsara ƙasa kai na zaliya a gafir yayi ko Allahun magafir sai dai an yi wasali a shi ne hamzatul wasili kenan ba hamzatul kaɗi ba Allah amma sani igifir ne Allahun magafir lana ya Allah ka yi gafara gare mu ma kaddamna abin da muka gabatar wa ma akharna da abin da muka jinkirta wa ma asrarna da abin da muka koye wa ma a'lanna da abin da muka bayyana wa ma anta a'lamu da abin da kai ne mafi sani bihi da shi minna daga gare mu rabbana ya ubangijinmu atina fi dunya hasanatan atina hasanatan ka ba mu kyakkyawa fi dunya a cikin duniya wa fil akhirati hasanatan ka ba mu kyakkyawa a cikin lahira wa qina azaban nar ka tsira da mu azabar wuta wa a'udhu bika ina neman tsari a wajenka min fitnatil mahaya daga fitinan nan ta rayuwa wal mamati da ta mutuwa wa min fitnatil qabri da fitinan nan ta kabari wa min fitnatil masihi dajjali da kuma fitinan nan ta masihu dajjali al-masihi ba mai kewaye duniya ad-dajjal wanda yake dujal duka wannan mai kawaidi ya maka ta'arifin ne fitnatul mahaya da kuma fitnatul mamati da fitnatul qabr sun sun la kawaidi ne ya ga maka wa amma fitnatul mahaya wa kullu ma yushgilu an Allah fitnar rayuwa shine duk abin da zai tagaltar da kai gabanin Allah duk abin da zai raba ka da Allah a rayuwar duniya to wallahi abin ya zama maka fitina sawa'un mata ne ko ƴaƴa ne ko dukiya ne ko talauci ne ko wadata ne ko lafiya ne ko jinya ne ko sarauta ce ko mukami ne in dai wannan abun zai rawa ka da Allah to ya zame maka fitina a rayuwa shi yasa Allah ta inna ma abwalukum wa auladukum fitna ka gane yayi wani a dalilin ƴaƴansa yake saba wa Allah in dai akan ƴaƴansa ko me zai yi aikatawa dan su ji daɗi zai iya saba wa Allah dan rayuwar ƴaƴansa wani kuma mata ce za ta sa shi ya saba wa Allah wani dukiya ce za ta ya saba wa Allah wani neman mulki ko neman mukami shi zai sa ya saba wa Allah to wannan abin ya zai masa fitina a wajen wani kuma talauci ne zai sa shi saba Allah a dalilin talauci wani kuma wadata ce za ta sa shi ya saba wa Allah to duk abin da zai raba ka da Allah a rayuwar duniya wannan abu ya zai maka fitina shi yasa tun a tahiya a sallah ake neman ka nemi tsari a wajen Allah min fitnatil mahaya daga sunan nan ta rayuwa wal mamati sunan mutuwa ko yace wa amma fitnatul mamati fa hiya khatimatul su shine cikawa ba imani mummunar mutuwa ba imani shine fitnatul mamati yace wa amma fitnatul qabri fa hiya su'alul malakain shine fitna shine fitna ta menene fitratul qabri a zo a tambaye ka akan imaninka da tauhidinka sai me kuma muka ce wani fitratul masihi dajjali da fitinan nan ta masihu dujal shi kuma in ya bayyana shi ma zai dinga raba mutane da imani to shi ma ka nemi tsari wajen Allah kar ma kai zamani da shi ballantana ma har a jarrabe ka da shi ومن عذاب النار الله كبره مد عذاب الوتا وسوء المسير ده ممونر مكوما ان رساله ثم تقول السلام عليكم ما رساله ما لا يشلو wannan alhamdulillah sai makaruhatu salat sai menene izziya tashi mun shiga juma'a dari da sha nawa jiya ko ka zo mai cewa babu ba ka nan za a salisu sharaɗi na uku daga cikin sharuɗa na wajibi ga juma'a jiya mun yi sharaɗi guda biyu ba mun yi al-takalibu mun yi al-hurriyat a cikin guda nawa guda tara to na ukunsu shine az-zukuriyatu mutum ya zama namiji ne kafin juma'a ta zama wajibi a gare shi sai ya kasance namiji ne ba mace ba fala ta jibu alamra ake juma'a ba ta wajaba a kan mace kaga wannan kalmar ala imra ake din nan kaga ai a sama ya maka lamtar to za ka ce amra ake ne na ka alai guba ya tsaga alifin a sama au ko ala imra ake ko ta yi sama yi? a kai ma aiba kai naka aiba wasa ne ne laftara ne to eh alamra'atin ba to amma ka ce ala imra'atin ba idan kai idan ka yanke in baka yi sadarwa ba ala imra'atin ba ta wajaba alamra'atin abu ta mace sai namiji shine juma take wajaba a kansa banda mace الراجو شرعي له الإقامة زمن جري فلا تجب على مسافر جمعة باتا وجبا أكم متجي إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام سيدة إن يأيني الزمن قوانا هدو أقلن بيجو باقنتر ko da a hanya yana yin kasaru to in ya shigo gurin da aniyarsa zai kwana hudu kuma a cikin kwanaki hudun nan akwai juma'a to juma'a ta waje ba a gare shi alkhamisu sharadi na biyar al-istidanu tabbatar da zama bi mawdi'in a gurin da yustaudu ake tabbatar da zama fihi a cikin sa wannan sharadin yana komawa ga ita kanta juma'a ba kai ne zuwa juma'ar ina ina fata an gane shi yasa mai ashmawi yace fala tuqamu illa fi mawdu'in mustaqim fi ba a tsaye da juma'a sai a cikin gurin da ake tabbatar da zama kamar garin noma da kuka zo ku zama noma duk za ku watse kowa ya koma gari illa ni yayi ba kowa a garin to wannan garin ko kun kai mutum dubu ba za a yi suna a malikiya ko wata makiyaya ta illa wani ta yi kuna zuwa ku taru idan rani ya yi duk za ku watse kowa ya koma mahallinsa ko wani tsibiri ne da kuke zuwa su kamun kifi za ku je ku taru a lokacin da ruwa ya ruwa ya janye kowa zai watsa ya koma mazauninsa to irin wannan gurin da akwai lokacin da in an zo ba za a tadda kowa ba to ba a yin juma'a a wannan gurin kaga wannan a hakika sharadin ya koma ga ita juma'a ne ba ga mai yin juma'ar ba as-sadisu sharadi na shida al-qurbu kusaci bi haisu ta yanda la yakunu minha baya kasancewa daga gare ta fi wakati a cikin lokacinta ala akasar abu ta mafi yawa min farasati amyalin daga mil uku tsakanin ƙauyensu da garin da ake juma'a bai wuce mil uku ba juma'a tana gaba a kansu shi ne alƙurbu ɗin ya zama yana da kusanci da juma'a wanda tsakaninsa da ita bai wuce mil uku ba wahawa shi mil ukun nan alƙadarun labi shi ne gwargwado wanda ya bulugu sautun rafi'u murya maɗaukakiya yake isa zuwa ga gurin za ka na yahu idan iska ta kasance sakina tana mai nutsuwa wal aswatu muryoyi hadi akan ko tana mai kwantawa ka gane ai sakina da hadiya duk ma'ana ɗaya ne za ka ce alhadiu wato rashin kwaramniya babu kwaramniya ba karar mashin ba karar janareto ka gane babu shiru kuma iska ta tsaya ba ta kadawa to idan mai murya ya kiran sallah yana zuwa mil uku amma in iska tana kadawa to inda iska take kada mule za ta iya zuwa mil goma ma iska iska tana kai murya nesa amma kuma baya inda ba ta kadawa komin ɗaya ba za ta je idan idan ana iska amma idan aziyahu ta kasance sakina ta nutsu kuma murya ta zama ba kwalamniya ba muryoyi da yawa na kala da wane ne to shirin sallar da an ayi gabar da yamma kudu da arewa za a ji shi tsawon mil uku idan wanda ya kiran sallar ya shi ne ta maka wal mu'azzinu mai kiran sallar ya zama sayyitan mai murya ne daga asautu aka samu sayyid asautu murya ba asayyitu mai murya mai yin murya to in sharadi uku ya cika an tabbatar da kira yana kaiwa mil uku idza kanat riyahu sakina wal aswatu hadi'a wal mu'azzinu sayyitan to kiran sallah yana kaiwa mil uku to a shari'a kuma duk inda kiran sallah ya je wajibi a amsa a zo a yi sallah kana gidanka a kwance ka ji hayya ala sala da kai ake in dai namiji na kai balagaje mai lafiya kar ka ta aikuwa na da wanda ake kira har da kai dama bai kama sunan kowa ba cewa ai ka taho zuwa yin sallah ko to haka juma'ar ma kana kwanta a ƙauyenka ko a rigarka ka mila dan ya ce hayya Allah salatu da kai yake inda dai murya ta zo sako ya zo maka amsawa kuma wajibi ne to sai aka sa sharadi duk inda tsakaninka da ita bai wuce mil uku ba to kiran sallah zai iya zuwa inda kake amsawa kuma wajibi ne wa mabda'ul amyali salasa mafalin lissafin mil din nan guda uku da aka ce idan tsakaninka da ita bai wuce mil uku ba to daga ina ake lissafawa zuwa inda kake to na farko aka ce minal manari daga hasumiya ne ta masallacin inda ladan yake hawa a zamanin da ba lafifi a ya kira sallah ko da daga masallacin zuwa ƙarshen gari ya kai mil ɗaya daga bayan gari zuwa ƙauyen ku mil biyu to lissafin a ƙauli na farko aka ce daga manara ne shine hasumiya bi ma'ana daga inda masallacin yake za ka ƙirga mil uku zuwa ƙauyen wakila ƙauli na biyu aka ce a min arafil baladi daga gefen gari ba daga masallaci ba daga inda ko da tsakanin masallaci da ƙarshen gari ya kai mil uku to daga ƙarshen gari zuwa ƙauyen ku inda ya wuce mil uku ba dole ka amsa ka zo sallar juma'a a ƙauli na biyu kenan wal milu abin da ake ce masa milu alal mashuhuri a bisa ƙauli mashuhuri kama sa ya ci kamar yadda bayani zai zo a nan gaba a cikin abin da ya shafi ƙasaru to alfa zira'in zira'in dubu biyu shi ne mil ɗaya kamu dubu biyu shi ne mil ɗaya kuma kamu ɗin shi ne taku taku dubu biyu zai zama taku dubu shida ke to tsakanin inda kake da zuwa juma'a inda wuce taku dubu shida ba juma'a tana waje ba a gare ka wata hadidu iyakance wannan da aka yi bil masafati da wannan tafiya almazkura da aka ambata cewa in ta wuce mil uku ta sauka a kanka in ba ta wuce mil uku ba ta wajaba a kanka duk maganar da ake fa inna ma huwa ka sani cewa shi wannan lissafi fi haƙƙin kharij an baladil jumu'ati a cikin haƙƙin wanda yake waje da garin da juma'a take wanda yake wani ƙauye ko wata riga ba a cikin garin da masallacin juma'a yake ba shi ake maganan in ya wuce mil uku ta sauka a kansa in bai wuce mil uku ba ta waje ba a kansa wa amma manu wa fiya amma wanda yake cikin birnin da masallacin juma'ar yake fatajibu alaihi juma'a tana waje ba a kansa walau kana min al-masjid ko da ya kasance tsakaninsa da masallacin juma'an ala tace amyani abu samul shida ne linkin mil uku ma ko da daga gidanka zuwa masallacin juma ya kai mil shida wajibi ka je sallar juma inda a cikin garin ka kamar wanda suka ɗauki mazhabar da ake juma'a ɗaya a gari ɗaya a mazhabar malikiya suka karanta askari ya gaya maka ba a juma'a biyu a falatu kamu juma'a ta nufi mutum wahidi ba a juma'a biyu a birni ɗaya duk girmansa kuma irin wannan mutanen iran suka ɗauka birnin tehran masalacin juma'a ɗaya wani tsakaninsa da masalacin ya kai min goma sha duk da babban birni ne kuma juma'a ɗaya ake wanda ayatul lahi yake zuwa ya yi hudu ba ba kai ba kai juma'a a wani anguwa ba sai ka zo wannan masallaci to duk nisan ka dole ka amsa ka je kai wannan juma'a ko tun daga sallar asuba za ka kama hanyar juma'a dole ka kaje ai juma'a nan da kai in dai a garin kake to alhamdulillah sai asadi uba to saura sharadi biyu cikin tara kenan sai ne barka da zuwa ya himma da almajiran ina za mu tafi risala to mun gaba wancan babu babun jami'un fi sala wannan babi ne da yake tattarowa hukunce-hukuncen sallah وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس mafi ƙarancin abin da yake isar mace minan libasu na tufafi fi salati a cikin yin sallah mafi ƙanƙantar sutura da za ta ici mace yin sallah wanda in yayi ƙasa da haka ita da wanda ya sallah tsirala duk ɗaya ne yana gaya maka aƙallu ba a kasaru ba mafi ƙarancin tufafin da zai ishi mace yin sallah addiru a samu doguwar riga alhasifu mai kauri asabigu mai duhun saƙa ainihin alkasifu ya kawo? a'a ba da alhasifu amma ka duba sharin kai a naka a shi kenan amma bar shi ruwiyar ilha'il muhimmala وبالخاء المؤجمة نسكة كده بندبة أنا ويتولى اللفظ بالهاء ده هاء قلمي كو هاء صادي المهم لا وند باي ده تجو وبالخاء كما أروت ده خاء المؤجمة مي تجو وما الأولى شيء ما أن النفر كو إلى النامو الحسيب الكثيف للكولي كما نفسر سرا ده شيء الكثيف شيء كما بالساء المثلثة ba mai sinun ba ba mai fadun ba kasifu din ana rubuta shi da sa'un mai yaya uku wa huwa shine almatinu mai kauri ka gane ai wa ma'anar saniya ma'ana ta biyu in ka ce alkhasifu bil kha'il mu'jama asatu mai fitircewa wanda babu kofofi a jikin ka ba laifi bane da ake ganin gangar jikinka yana ba duka yana daukuwa in ka ce alhasifu ko mai kauri ko kuma mai suturcewa abinda ake nema kenan asabihu kuma mai duhun saƙa akwai abin da yake mai kauri ne amma shata ne ana ganin jikinka kamar leshi ko irin singilar da da ake yi mai kofofi kaga tana da kauri amma kuma ana ganin fatar jikinka to duka wannan sai ya cika sharadi ya zama mai kauri ne a sabigu mai duhun saƙa allazi yasturu zuhura qadamaiha wanda yake suturcewan mabayyanin kafafuwanta guda biyu tun daga sama rigar ta sauka ta rufe kafafuwanta ko dan yatsanta guda ɗaya na kafa babu a waje wa huwa in baka san ajir'u ba shine alqamisu doguwar riga shi ne duka da muka fi sani alƙamisu riga ba shi ne ajir'u kuma sharaɗi ta saukata rufe ƙafafuwa wani shimaru sannan da kimar shi ne mayafi shi ma alhasibu ilu wancan mai kauri ko alhasibu mai suturcewa wanda za ta rufa kanta da kunnuwanta da wuyanta wannan shi ne mafi ƙanƙantar tufafin da zai ishi mace yin sallah in ta bar ɗan yatsanta na ƙafa ko guda ɗaya ne a waje to ta yi sallah tsulala ko ta bar kunnanta a waje ko wuyanta ko gashin kanta ko da fili ɗaya ne ita da wanda ya sallah tsulala duka ɗaya ne ya gaya maka aƙallu ma yuji zuwa mar'ata min al-libasi fi sala wannan shi ne mafi ƙanƙantar abin da zai ishi mace yin sallah min al-libasi na tufafi sannan wa yujzi'u rajula fi salati thawbun wahidun thawbun ma yafi wahidun guda daya yana isar namiji yin sallah shi ba kamar mace ne sai ya rufe dukkan jiki ba ya samu mayafinsa guda daya ko ba wando in ya yafa ya zo ya rufe jikinsa zuwa gwiwa shi kenan wala yugaddi an fahu shi mai sallah baya rufe kansa menene a hancinsa an wajahahu ko fuskarsa fi salati a cikin sallah ba zai yi amma wani irin na nadin buzayen nan ya rufe hanci ba ko kuma abin da ake sa yanzu maganin corona ne ne sunan sa face mask kaga yana rufe hanci wajibi ne a sallah ka jashi ya sauka kasa da hancinka domin kai sujjada goshi da hanci ya taba kasa shi yasa can da yace maka wajahu yana nufin goshi tunda in ka nade fuska ai ka nade har goshi ko to baya rufe hancinsa da goshinsa fi salati a cikin sallah au ya gumu siyabo ko ya tattare tufafinsa shi dan gaya ne ba san tufansa ya zuba a ƙasa wannan makaruhi ne ka bar shi shi ma ya yi sujjada au ya kafitu sha'arahu ko ya kame gashin kansa yana da gashin kai irin na laraba ko mai zuba a kafada wanda in yayi sujjada shi ma zai zuba a ƙasa to dan yin sallah kar ya kama ya kulle wai dan kar ya taba ƙasa ya bari shi ma ya zuba yayi sujjada wa kullu sawun fi salati dukkan wata rabkanuwa a cikin sallah bi ziyadatin da yin ƙari to fal yasjudu lahu mutum zai yi sujjada ga wannan ƙarin kaje da tayi sujjadu guda biyu ba a da salami bayan sallama sawa'u raka'a ce su kusur mutum ya ƙara da mantuwa ko ruku'u ya ƙara a raka'a ɗaya ya zama ruku'u biyu a raka'a ɗaya ko sujjada ya ƙara da mantuwa ta zama guda uku a raka'a ɗaya ko kuma a'a fatiha ya maimaita da mantuwa abin da ya zama rukuni ya ƙara a cikin sallah da rafkanuwa to zai yi sujjada guda biyu bayan sallama يتشهد ولا يتهيا لهما غليسو ويسلم لنا سلموا منهما daga wannan sujudun guda wa kullu sawi dukkan wani rafkanuwa bi naqasin da yin raji fal yasjudu lahu zai sujada ga wannan rajin qabla salami gabanin sallama idza tamma tashahudu idan tayyata ta salla ta cika ya gama komai sai sallama to a wannan lokacin zai sujadu guda biyu ثم يتشهد sannan sai yayi tahiya wa yusallimu yayi sallama wakila a wani kauli aka ce la yu'idu tashahuda in qabli ne baya maimaita tahiya in ya tahiya sa ta sallah ta cika yayi sujadun guda biyu yana zaunawa in ya daidaita kawai ya ce assalamu alaikum saboda a cikin sallah ne kada ya ƙarin tahiya a cikin sallah sujadun kawai ake bukata a wannan kauli kenan kauli na farko kuma aka ce a'a ثم يتشهد ويسلم شيء سامي أهل ليس مكة ويجوز تشهدا أخرى هو آخر yana ƙara wata tashiya ya ɗauki wancan ƙauli kenan to alhamdulillah alhamdulillah hafiyatul adawi dari da sha hudu da sha uku ko da sha hudu to ina ne wani ma ya jibu itiƙadu yana daga abin da yadda da shi ga musulmi yake zama wajibi Allah khairal quruni haqiqa mafi cikin zamaninnuka ma'anar khairu anan ai afdal anna afdalal quruni shine ma'anar ai anna khairal quruni haqiqa afdalal quruni mafi cikin zamaninnuka alqarnul ladina ra'aw rasulallah su ne zamani wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa amanu bihi suka yi imani da shi ka gane yayi ba gani kadai ba an gani da Abu Jahl ma ya gan shi amma bai yi imani da shi ba ka gane yayi Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai shi ma ya gan shi har ma yana faɗin wa ashhadu anna muhammadar rasulullah a baki amma bai yi imani mutum da imani a zuciya nan malam ya faɗi sharuɗa biyu ne amma akwai salon guda ɗaya wato sharaɗin guda uku ne kafin mutum ya tabbata sahabin manzon Allah da farko dai ya ga manzon Allah kuma ya yi imani kuma ya mutu haka bai yi ridda ba ko kafin wafatin manzon Allah ko kafin wafatin sa shi ka gane in ya yi ridda manzon Allah yana rayu bayan mazala ya yi wa Fati ya tuba to wannan ba ta hali bane tabi'i saboda imaninka bai fadu ba har wafatin manzo Allah kula bud mazala ya bar duniya kai ba musulmi bane saboda haka kai ba sahabi bane ka gane ai ko kuma ya zama manzo Allah ya yi wa Fati ya barka musulmi kai ma mutuwa ta baka ta same ka kana musulmi to wannan ka zama daga cikin kairul qurun mafificin karni allazina ra'aw rasulallah wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amanu bi suka yi imani da shi bi qaulihi ta'ala da fadin Allah ta'ala da ce kuntum khayra ummati ya ku al'ummar manzon Allah kun kasance mafi fitiyar al'umma ukhrijat lin nas da aka fitar da ita ga mutanen duniya suratu ali imran aya ta 110 kila malaman tafsiri suka ce khadabahum Allah ya yi zance da al'ummar manzan Allah shiƙaba mushafahatin zance na baki da baki shine mushafaha ai antum antum kaira ummatin ake yi in an ce antum in an kaddara antum to da sahabban manzan Allah kaɗai ake in an an kaddara antum waɗanda suke laye da manzo Allah su aka gaya ka gane yayi wakila a wani gwani aka sai a almuradu bi zalik abinda ake nufi da kuntum khaira ummatin jami'u ummatihi har mu kenan insha Allah baki ɗayan al'ummarsa ai kuntum kun kasance fil azali tun fil azal khaira ummati kuntum fil azali khaira ummati amma kaddara antum ka gane ai kuntum eh antum khaira ummati kun kasance ku sahabban manzo Allah ku ne mafi fitiyar al'umma yawa kamar yadda yazo a cikin maganganun malaman tafsir yace to bayan waɗannan mafi alheri wanda suka ga manzo Allah suka yi imani da shi suka bar duniya ko manzo Allah ya wafati su ma suka bar duniya suna masu imani su ne mafifita sun mallabi ne nuna sannan waɗanda suka biyo bayan su ne tabi'ai waɗanda suka ga sahabban manzon Allah suka yi imani a zamanin sahabban manzon Allah kuma suka mutu da imani sun mallabi ne nuna sannan waɗanda suka biyo bayan su su ne atba'u tabi'in mabiyan tabi'ai su ba su ga sahabi ba amma sun ga wanda ya ga sahabin manzan Allah a irin su Imam Malik da Abu Hanifa Ahmad ibn Hanbal Imam Shafi dukkan su atba'u tabi'ina ne ka gane ai li qawlihi saboda fadin sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi sahihain cikin sahihu Bukhari da Muslim yace khairukum qarni mafi ku shine zamani na wato wanda yayi zamani da ni thumma allazina yarunahum sannan waɗanda suka biyo bayan su su ne tabi'ai sun mallazi na nuna sannan waɗanda suka biyo bayan tabi'ai su ne a tuba'u tabi'ina ko tabi'u tabi'ina in ka ce tabi'u guda ɗaya kenan jam'in su atba'u atba'u tabi'ina mabiyan tabi'ai قال إمران بن حسين سيدنا إمران بن حسين رضي الله عنه يا سيد فلا أدري ني بن سني با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه shin manzara sallama bayan karninsa da ke kairukum karni bayan karninsa na farko din ya faɗi summan lazi ne ya nuna hundunan marata ne sau biyu ne au salasa ko sau in ji shi mai ruwa ya hadisin imra bin ibn husayn yace ni ban sani ba ina kokonto idan ya faɗa sau uku ne banda karninsa to kaga bayan su imam malik karnin da ya biyo bayan su kuma suna cikin kairin kuruni amma dai abin da fi inganci guda uku ne da na manzon Allah da biyu da suka biyo baya wa taqayyidul musannifi alkhairiyyati bil imani da baibaye wanda mai wallafa risala yayi wa wannan khairiyya kasancewar mafificin zamani ya dabaibaye shi bil imani da yin imani kalmasa da ya ce wa amanu bihi allazina ra'aw sallallahu sallama wa amanu bihi ba ganin kadai ba ya dabaibaye ganin da kalmar wa amanu bihi ko to li'annahu dalili domin wannan dabaibayi muta'ayyunin yana zama wajibi a cikin wannan sharadi na khairiyya din li'anna kathiran min al-kuffar domin da yawa daga cikin kafirai kanu fil karni al-awwal ai sun kasance a cikin zamanin farko wanda manzo Allah ya rayu a ciki wa ra'ahu kuma sun ganshi sallallahu alaihi wa sallama wa lam tanfa'uhum ru'yatuhum lahu amma ganin su da suka yi wa manzo Allah sallama bai amfane su ba li adami imanin saboda rashin imanin su bihi da shi sallallahu alaihi wa sallama waqtu lifa an yi sabanin kauli fil qarni cikin me ake nufi to da qarni yadda ya ce khairukum karni ko to menene karni din ma huwa menene faqila wani kauli aka ce almuradu bihi abinda ake nufi da shi aljiru zamani shine generation ka gane jami'u al-ajyan eh zamanin da ya rayu a ciki kawai ka gane daga bi'isa kenan zuwa wafatinsa shekara 23 kenan wakta eh banda waɗancan banda kuma wanda suka biyo baya akwai ƙaunin aida ya fi shahara cewa shekara ɗari shi ne ƙarni ɗaya yanzu ana lissafin hijira ko sai a sai a sai daga hijiran mazala zuwa yanzu ƙarni ana cikin ƙarni na goma sha biyar mun yi goma sha hudu yanzu muna cikin na sha biyar har da shekara arba'in da uku ba ai ƙarni ake cewa ya ce ƙarni na farko ko ƙarni na biyu kuma ɗari ake lissafa a wannan in aka ce an aikuwa ne a ƙarni na biyar daga hijira ana nufin shekara ɗari biyar ko amma nan ya ce maka wasu sun ce aljilu zamani wanda ya rayu a ciki daga aiko shi da manzanci zuwa wafatinsa shine aljilu wa katarahu ba abuhu shashin malamai magabata ya zaɓi wannan ma'anar wa huwa alladhi yukazu wannan shine wanda ake riko min kalami sheki daga zancen shehu mai risala shine a sheka nan tunda shehi risala yake ko al shek abu muhammad abdullahi ibn abi zaid al-qirawani fal qarn al-awwal qarni na farko to sune as-sahaba iyasu ko da an aike ka bayan fatin manzon Allah shekara ɗarin da kai ba to ba da kai ake magana kaga wannan kaula anan yana da ƙarfi ana magana sahabbai kadai su ne karni na farko hatta yan kalbu har sai sun kare ko ba kai shekara ɗari ba in suka kare to yanzu an buɗe sabon karni dan da hijira ta kai shekara tamanin sai an bincika ake jin labarin an ce a ƙasa kaza a gari kaza akwai sahabin manzo Allah sun fara ƙare saboda haka duk wanda ya zo aikin hajji a wancan zamanin ba zai dawo garin su ba ko guzurinsa zai ƙare sai ya hau taguwarsa ya je garin nan da aka ce akwai sahabin manzo Allah lokacin da Sa'adu ya tafi Sin shi kasan kabarinsa yana can Sin eh a cikin diwani ba sai yana faɗa ba alayka salamullahi ya Sa'adu innahu ataka kifabun yarji'una ko min tiqala ko ya je ya je har kabarin Sa'ad ibn Abi Waqqas a kasar China to a lokacin ka zo kai haji in ka ji labari ai Sa'ad yana China to aiki ya same shi ba kai ba dawowa gida sai ka je ka ga Sa'ad ibn Abi Waqqas dan ka samu albarkar wanda ya ga manzo Allah kaga idan da ya ga Annabi saboda neman albarka tabbarukan bi asarin nabi to idan aka ce sahabbai sun kare to wannan karni mafi fici da mazala ce khairukum karni wannan karni ya kare wasani karni na biyu da ya biyo baya da yace kummal ladina yadunahum sune attabi'una tabi'ai wanda suka ga sahabban manzo Allah amma su ba su ga annabi ba suka biyo baya wanda zai tabauhum bi ihsani hatta yan qaridu har sai sun kare su ma ya zama an ba wani wanda ya taba ganin sahabi a duniya to yanzu karnin su karni na biyu ya kare wa salisu karni na uku sune tabi'u tabi'ina ko atba'u tabi'in wanda suka biyo bayan tabi'ai su ba su ga sahabbai ba amma sun ga wanda ya ga sahabi to idan su ma suka kare to shikenan karni uku mafi daraja ya kare hatta yan kalu har sai su ma sun kare wannan kauli na farko kenan ba lissafin shekaru ake ba lissafin ajiru zamani ake yi waɗannan in akwai su tokani na farko ne ko da mutum ɗaya ya rage ka kaddara kuma da zai kashe kala ɗari biyu a duniya har yanzu a ƙarnin farko a tun da akwai sahabi shi ma idan ya tafi ya zama ba kowa a cikin sahabbai sai wanda suka ga sahabbai su ma a cikin da za a samu wani yayi tsawon kwana a cikin tabi'u tabi'ina ko zai kai shekara ɗari uku to har yanzu a ƙarni na biyu ake tunda akwai wanda ya kasa haji shi ma sai ya kare an shiga ba wanda ya kasa haji sai wanda ya ga wanda ya kasa haji shi ma da zai shekara ɗari biyar bai mutu ba to har yanzu a ƙarni na uku ake wannan alisafin aljiru kenan wakila ƙauri na biyu aka ce almurabi biyu abinda ake nufi da ƙarnu asinuna shekaru asinuna shekaru to wafi libatu in an ce shekarun ake nufi shi ma kansa shekarun an yi saɓani fi ta hadidi iya iyakanta shekara nawa ne ƙarni shi ma akwai saɓani wal asahu amma ƙauni mafi inganci a lissafin shekaru annahu ni'atu cewa shi ƙarni ɗaya shekara ɗari ne wannan shi ne sahihin ƙauli yu'ariduhu ka gane ai amma wanda yake yin mu'araba ga wannan ƙauli ma ruwiya abinda aka rawato bi isnadin da sanadi ko ruwatuhu marawaitan hadisin kuma siqatun amintattu ne wanda yake muƙabala fa da cewa shekara ɗari ne ƙarni wanda yake muƙarana da shi annan nabi annabi sallallahu alaihi wasallama su ila an tambaye shi hal ahadun ko kai to ai ku ga mun tun tun tun da wani mana waqtu lifa fi tahdidihi wal asahu annahu mi'a وقت لبعني فأبعني هل ما بعد القرون الثلاثة الممدوحة إيه؟ سواء أو متفاضلون شن abin da ya biyo bayan zamaninnukan nan guda uku kairul quruni qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum idan waɗannan uku suka shuɗe almamduha wanda aka yabe su da kairiya to wanda suka biyo baya zamani na hudu bayan ukun ya shuɗe sawa'un su daidai wa daida suke a junansu au mutafadiluna ko kuma a'a suna fifikar juna wasu suna bin wasu daraja kaulani an yi faruduwa guda fa in kila idan aka ce ma zakartumuhu abinda ku waɗancan masu wancan faɗi kuka ambace shi lika su yi ƙarin awwal na fifikon zamanin farko in kuka ce yu'aridu to ai ma ruwi abin da aka rawaito da isnadi da sanadi ruwatuhu marwayatan sanadin su katun amintattu ne abin da aka rawaito shine annan nabi sallallahu alaihi wasallam su ila an tambaye shi hal ahadun khairun minna shin akwai wani mutum da ya fi mu daraja sahabbai ne muke da ba annabi mu da muka rayu da kai muka yi imani da kai akwai wani mutum da ya fi mu daraja wanda shi ba sahabi ba ne kuma yana da wata daraja da ta fi tamu kala yace na'am kwarai kuwa kaumin akwai su mutane ya ji'una da za su zo ba a dakun bayan ku fa ya jiduna kitaban za su samu wani littafi baina lauhai na tsakanin alluna guda biyu littafi ne a rubuta amma jikin alluna guda biyu wa yu'minuna bima fi za su yi imani da abin da yake cikinsa wa yu'minuna bi kuma za su yi imani da ni wa lam yarawni amma ba su ganni ba ka ga da littafi shine alqur'ani ba baina lawhaini alubu ta shi tsakanin alluna guda biyu wa lam yarawni amma ba su ganni ba wa yusaddiquna kuma suna gaskantawa bima ji'itu da abin da nazo da shi wa ya'maluna suna aiki bima fihi da abin da yake cikin littafin da nazo da shi yace fa hum khairu min waɗannan sun fi ku daraja manzo Allah da yake ya samu kullu sai mal yace in ka kawo mun hujja ka kafa mun hujja da wannan hadisi cewa ai za a samu wasu mutane da sun fi sahabbai daraja bayan ga faɗin sai ce khairukum qarni kuma aka tambaye shi kuma sanadi wanda marwaitan amintattu ne kaga akwai inganci kenan in ka kafa mun hujja da wannan to qultu ni kuma zan ce maka ujibu zan amsa maka bi annahu cewa shi wannan hadisi da manzo Allah ya faɗa la yalzamu min tafdilihim baya lazamta fifikon waɗanda ba sahabbai ba akan sahabbai fi jihatin ta wata fuska min aljihati daga fuskoki ka gane ai tafdiluhum fifikon sahabbai mutlaƙan shi mutlaƙi ne ai babu ƙaidi babu zancen sun ga wani alluna sun ga wani littafi sun yi kaza sun yi su madarar imanin suka ta a wajen manzon Allah ina fata an gane to alhamdulillah mun shiga tambihi zai maka ƙarin bayani alhamdulillah har yanzu dai ba a fi sahabbai daraja ba sai dai abin da su arifai suke cewa akwai daraja falala daban kuma maziya daban ka gane ai al-afdaliyatu la taqtadi al-maziya ka gane ai falala daban maziya ko ku al-maziyatu la taqtadi al-afdaliya haka suke cewa dan ka samu take kadacciyar daraja to ba shi yake nuna kuma ka bi kowa ba alal misali kamar a garin nan yanzu mutane ba sun raja a kuɗi shine jin daɗin duniya ba a ce ga wanda ya fi kowa kuɗi a garin nan ai wannan maziya ce amma ba shi yake nuna ya fi sarkin garin nan daraja ba duk kuɗinsa ko ko kuma a ce a'a a zamanin sahabban manzon Allah duka duka waɗanda suka haddace alƙur'ani yan kaɗan ne ba su wuce mutum tara ba a rayuwar maza Allah har yau fati ba su kai mutum goma ba mahaddata amma yanzu za a samu mutum miliyan da ya haddace alƙur'ani sai mu ce mutane yanzu sun fi sahabbai daraja saboda an samu makaranta da yawa fiye da zamanin sahabbai ko kuma ce a cikin sahabban manzo Allah ba wanda ya taba rubuta Qur'ani tun daga bakar hannun mutum ɗaya ya zauna shi kadai ya rubuce Qur'ani tun daga bakar hannun ba taɓa samu ba cikin sahabbai to yanzu dan an samu marubucin Qur'ani ya rubuta Qur'ani shi kenan ya fi sahabi daraja wannan rubuta Qur'ani maziya ce wata keɓantacciyar daraja ce da Allah ya baka wanda bai yi ta a zamanin da ya shuɗe ba amma ba shi yake nuna kafu waɗancan daraja ba ina fata an gane maziya daban falala daban to su bai falala ne da su mafificin darajar da ba za ka iya dukkan su ba balanta duk abin da ka samu kuma ko menene sai dai a ce ka samu wata maziya wanda su a zamanin su babu to wannan kam kofa tana nan a buɗe sai me askar Sadi. Ɗari biyu da nawa? Askari ɗari biyu da saba'in da uku? Ina za mu tashi? Wayunna ulbai'u yawmul jumu'ati an hana ciniki a ranar juma'a domin Allah ya ce wa zarul bai'a ku bar ciniki idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikirillahi wa zarul bai'a ku tafi zuwa sallar juma'a ita ce zikirullah wa zarul bai'a ku bar saye da sayarwa saboda haka haramcin ma bainal nida'i daga lokacin kiran sallah na hudu ba wani ba'iha da idan da sallar juma'a a wannan tsakanin aka haramta ciniki ba a farkon yini ba ba dan an yi kiran farko na wanka kiran wanka ba lokacin da liman ya hau mimbari aka kira sallah to a wani lokacin duk cinikin da aka yi haramun ne shi ma kuma min mantal zamu ga wanda juma'a ta waje ba a kansa wanda juma'a ba ta waje ba a kansa ba zai iya ciniki da dan uwansa wanda juma'a ba ta waje ba a kansa ba a irin wannan lokacin tunda ba wajibin juma'a a kansa wa bai'ul malahi ai wa yumna'u bai'ul malahi an hana cinikin molaye molaye kayan kiɗa ganga da gurmi da garaya da goje da molo da kuntiki kuma duka sunayen su garaya ko so su ne molaye ina ga molon ma akwai ai molo yawwa to yawanci shi malamai suke da kan ce molaye malahi jami'a na ne mulhi abinda yake shagaltarwa alhakum takasu la tulhikum amwalukum wala kada dukiyoyinku ya ku shagaltar da ku an zikirin lahi ga yin sallah to almalaiku jami'a na almulhi mai shagaltarwa abubuwan da suke shagaltar da mutane yawanci inda ake kada su ana sabawa Allah to cinikin ganga da molo da goge da galaya da kuntiki duk haramu ne sayan su ko sai da su wa alatul qimari da kayan tata duk abin da ake amfani da shi ayi tata to sai da shi haramu ne karta ana yin tata da karta dara kwallayen dara ludo sunuka da koma menene abin da ake amfani da shi wajen yin tata sai da shi haramu ne wa ayanu lajifati da ainihin najasa ainihin najasa abinda ya zama najasar da ba za a iya tsarkake shi ba kashi ba yadda za a yi kawai shi ya samu tsarki eh mushe ba yadda za a yi kamar da shi mai tsarki amma in tufa ce ta zama mai najasa wannan ba ainihin najasa bane za ka iya wanke tufan ya dawo mai tsarki to wannan ba a hana turishi sa ba amma wajibi ka yi bayani yana da najasa in ka je gida kai kawo shi. kawai shi ne amma abin da yake a ayanu jami'in na ainu ainihin najasa wanda ba ta tsarkakuwa cinikinta haramun ne wa ma la manfa'ata fi da abinda ba wani amfani a cikin sa abinda an kasa ba wani amfani kawai a asara kudi almubazzaran dan kawo da duk kawai ne ko ka taimaka wa mabukata ko kai sadaka ko ka dinga ka dinga sayan banza da wofi kana zuwa kana jefarwa a gida bai da wani amfani a wajen wannan haramun ne au fihi gazarun ko kuma akwai cutarwa a cikin sa ka je ka sayo maciji ka dinga kiwo a gida wanda aka samu rashin sa iya sare ka mutuwa a zakin ka gane yayi minal kushashi na kwari yawa ka ji ba kwari shine kushashi wal hayawanati da dabbobi ka je ka sayo zaki ko kura ko damusa ka sa a gida kana kiwo wanda kuma yana cutarwa bikilafi lihiri da saɓanin kyanwa ita ba ta cutarwa domin akan da yana zalar sallama da ya haramta rukon kare sai aka rabe to ita ma kyanwa ya rasu lafiya illa mina tsawafi na alaiku ita ya tana da cikin masu kewayawa a cikin saboda haka ba laifi don kaka yi kyanwa da za ka kiwata ba laifi ba ne wa fil kalbi a cikin cinikin kare khilafu akwai saɓanin kauli abin da yake nufi a cikin kare tsakanin waɗanda aka halatta wa rukon kare ake magana su ma sa yi cinikin a junansu ko ba sa yi ba makiyayi da manomi da mafarauci wanda shari'a ta halatta musu rukon kare to a junansu sa yi cinikin kare ko ba sa yi ba khilafun akwai sabani amma kai da dama rukon sa haram ne a wajenka to cinikin sa kan haramun ne babu sabani wa yumna'ul kafiru ana hana kafiri kira al-mushaf sayan al-qur'ani me zai da shi ina wata da shi haramun ne ka sayo kafiri al-qur'ani ko miliyan nawa zai saya au abdin musulmin ko kuma ya sayi bawa musulmi haramun ne dan kada dai ya mai da shi addinin bawa musulmi haramun ne a sayarwa kafiri wa yujubaru in har ya mallake shi ba ba a sani ba to ana tilasta wa kafirin nan ala izalati mulki a bisa gusar da mallakarsa anhu gaba wa musulmi a saye shi da baitul mali a hannunsa dole a yi cinikinsa a ba shi kuɗinsa ya a karɓi wannan bawan a yan kashi tunda da kuɗin baitul mali ne wala yufarraqu baina amatin wa waladiha ba a raba tsakanin kuyanga da ɗanta akwai ƙadar tilbai a cikin ciniki ba a hana cinikin ba amma ba za ka raba ta da shi ba kana da baiwa kana da ɗa sai bukata ta kama ka sai kace bari ka sai da ɗan to ya halatta amma wanda ya sai ɗan ba zai karɓe shi ba sai lokacin da shari'a ta yanke sannan ya zo ya karɓi ɗan ko kuma a ka sai da uwar to dole ka bata ka tafi da ɗan in ya kai lokacin da shari'a ta yanke sannan ka kalbo shi ko kuma a'a gadarta kuka yi da ɗan kai ka gaji uwar shi ya gaji ɗan to ba za ka raba su ba ka ce za ka karɓi ɗan tun da shi ne naka bawanka ko kuma ka ce kai baiwa ce ka karɓo da aka yi dole ka karɓo bawanka in dai wanda ake shayarwa ne baya halatta walau masu biyatan ko da a bar riba cewa ce a yaƙi daga asabi ta zama masudiya yaƙi ne ya ciwo su ita da ɗan sai aka raba ganima kai ka mallaki uwar wani kuma ɗan ya zo a rabansa to ba za ku raba tsakanin su ba auni zunan kai ɗan ko na zina ne ai ɗanka ne ba za ku raba ta da shi ba wa yuqbalu qawluha ana kalban fadinta innahu waladu an take ɗanta ne sai kuma ai magana to a ina kika same shi in ba shaida babu aure to akwai haji amma dai an yarda danki ne wakila aka ce za a ci gaba da barin ɗan nan a hannun uwarsa ilal isgari har zuwa lokacin famfara a lokacin da zai karya haƙori ka gane ai in ya kai fara karya haƙori to sai a karɓe shi a kai wa mai shi babu laifi wakila kauli da biyu aka ce ilal buluji har zuwa balaga saboda kan ku raba su sannan ta kan shi ma ya manta uwarsa gala a barfi lokacin da yaro ya fara karya haƙori to ana kyauta da zaton ko shekara nawa suka labi in ya ganta zai gane ta ko da ita bata gane shi in kuma ya kai ila ila ilal buluji to duk inda suka rabu komin daɗewa ita za ta gane shi shi zai gane shi ne hikimar wannan idan ilal itigari ne ita za ta yi manta shi inda yana ƙarami amma shi ya yi wayan da ba zai manta uwarsa shi ya sa wasu malamai suka ce a ilal bulugi dai yadda kowa zai gane kowa alhamdulillah ana tilastawa kafirin nan a bisa gusar da mallakar da ya yi an ga wannan bawa ko kuma ɗan minzinan na zinane ana karɓar faɗinta in take ɗanta ne ana tilasta wa kafirin da ya mallaki musulmi ba a sani ba kuma a ƙasar musulmi da musulunci yake da iko sai aka ga ai ya je ya so bawa da aka bincika sai aka ga bawa yana sallah musulmi to a shari'a ba za a yi ko kwana ɗaya ya ƙare a hannunsa za a tilasta masa in kana da bawa kana ce da shi kana shirin sa ai ba wanda ya isa sai dole sai ka sai da shi kamar kayan ka ne mallakar ka ne kamar akuyar ka ne sai ka ga dama ka kai to amma idan kafiri ya mallaki bawa musulmi a nan ba ba wai kayyaru bane ana ba shi zabi yuji baro ana tilasta masa ala ilahi mulki abu ka gusar da mallakar da yayi an ga wannan bawa shi ne yasa kuma ba kwace masa za a yi ba aka kwace masa an zalunce shi kuɗi ya sa bai shi shi ne na gaya maka a maida mar kuɗinsa ko a yi ciniki da kasuwa ta kama a sayi bawan nan da baitul mali da kuɗin baitul mali sannan sai a yan tashi ya samu yau sai ya samu cikakken yanci alhamdulillah na da jifa da bulala ai duka haddi ne min hududillah ba a mata wajen mu zaka ce eh a baiwa da bawa har ma bawa ka rage da bawa namiji da baiwa mace ba a jefe su ko da suna da aure suka yi gina sai da in kisan kai suka yi amma ta bangaren haddi ba kawadi ba wannan ba a jefewa saboda dukiyar wani ne in ka kashe masa bawa ai ka mara kare dukiya amma in intacce ne ka ga yana da yanki ba dukiyar kowa bane alhamdulillah barka da zuwa ya himma sai ne Allahu alwatu ina za mu tafi Kali da ashirin da? To, ina ne matakin? Albasu bincike unzur ilal kalimatul akira kai duba zuwa ga kalmomi na ƙarshe fil amsalati sabiqa cikin musalkan musalkan da ta gabata alfallahuna na almujtahiduna almusafiruna allaibun da alfallahina almujtahidina almusafirina allaibin sune kalmomi na ƙarshe a cikin kowane misali da ya gabata tajidu kullum minha za ka samu kowane ɗaya daga cikin wannan kalma jam'un jam'un muzakkari saliman jam'i ne muzakkari wanda yake kuma salimi kubutacce wanda babu illa alfallahuna da alfallahina wata jiduha za ka same ta fil qismil awwal a cikin yanki na farko mai rufu'an nan marfu'ata abari wa rufu'a da wau li'anna kullum min hada mun kowane ɗaya daga ciki a yanki na farkon nan ya kawo fa'ilan ya abku ne a matsayin fa'ili ga fi'ili rabiha ga fa'ili fallahuna ga najaha fa'ili ga mujtahiduna sune fa'ili ga hadara fi'ili ga musafiruna fa'ili ga ta'iba fi'ili ga allaibuna fa'ili shi ko fa'ili duk inda yake marfu'i ne wa fil ismi sani a cikin yanki na biyu shine nukribul fallahina nuhibbul mujtahidina نودع المسافرين نشجع اللاعبين شين اسمي نبي لا ترى ده شي منسوب ابو وفتح عليه لان كل من هذا من كون ده daga ciki ya kau yana abkuwa ne mafu'ulan bihi a matsayin mafu'uli bihi duka mafu'ulin bihi duk inda yake mansubi ne eh ba mafu'ulun da zira musamman fa'iluhu ba mafu'ulun bihi duk inda yake shi mansubi ne wa fil qismi salis cikin yanki na uku nabdul khaira lil fallahina har zuwa nanzuru ila la'ibin ko madrura zaka tarar da wannan kalmomin karshe abin yi wa kisra ne li'anna kullum min hada mun kona ɗaya daga cikin waɗannan sunaye masubukun abin rigaya ne bi harfin jarri da wani harafi na kisra ko dai allamul jarri ko ala harfin jarri ko kuma ila da yake harafi ne na jarra wa idza bahatna ala alamati rafi wal nasbi wal jarri idan muka bincika abu sa menene alamar rufuwa a cikin bangaren fa'ilin me alamar fata a bangaren maf'ulin me alamar kisra a bangaren harful jarri fiha cikin waɗannan sunaye lam najid lil alamatil asliya asaran lam najid asalan ba za mu ga wani gurbi ba lil alamatil asliya ga alamomi na asali dan ma mun sani rufu'an nan da ake lankwasa kai fata an sani wasali saman nan kisra an santa wasali kasa to muka duba duk a ƙarshe ba za mu ga waɗannan alamomi ba walakin na sai dai cewa mu najidu za mu samu anna kulla kalimati min hadhihi kalimati cewa kowace kalma ɗaya daga waɗannan kalmomi santahi tana karewa bi ziyadatin da wani ƙari fi akiriha a cikin ƙarshenta ko dai a samu wau da nu'ara ƙari akan fallahu ya zama fallahuna ko ƙari akan mujtahidu a samu ƙarin wau da nu'ara mujtahiduna ko ƙari akan musafiru a ƙara wau da nu'ara ya zama musafiruna ko kuma ƙari akan alla'ibu a ƙara wau da nu'ara alla'ibuna ko kuma ƙari akan alfallahu a ƙara ya da nu'ara a ce fallahina ka gane ai aha wa anna haka san ita waɗannan kalmomi fi halatta rajul cikin halin rufu'a tantahi tana tikewa ne bi wawin wa nuni halin da aka mata da waw da nu'a fa fil halatayn nasab wal jabr a cikin halaye guda biyu na fata'a da kisra tantahi bi ya'in wa nuni tana tikewa ne da ya da nu'ara to wa min zalika a dalilin wannan ne na hukumu muke yanke hukunci annal wawa wannan wawdin na fallahuna mujtahiduna musafiruna la'ibuna hi alamatu al-i'rab ita ce alamar al-i'rabi fi halati rafi a cikin halin rufu'a daga mun ga a jam'ul muzakkar salimi za mu ce wannan sunan marfu'i ne wal ya'u ita kuma ya fi alamati ita ce alamar al-i'rabun fi halatayn nasbi wal jarri a cikin halin fata da kisra daga mun gaya a cikin jam'ul muzakkari salimi to za mu san cewa wannan sunan fata ne kamar illal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat har zuwa wa zakirin ai zakiruna ne asali amma me yasa aka sa ya saboda ismu inna ne mansubu ai inna Allah ake cewa wa mala'ikata ba wa mala'ikatu ba inda rufu yake za ta huwa da zai salli alaikum wa mala'ikatuhu amma da inna ta zo tana yi wa suna fata sai aka ce inna allaha wa mala'ikata hu ko to haka na almusulmi na ma'aikun inna ne mansubu inna almusulmi na har zuwa ƙarshe والسائلين والسائمات والمتصدقين والمتصدقات والصابرين والصابرات duka wannan adam ai wannan adabi ne ko ya kai dari haka za a jera nan ba iya goma bane da wani abu ko a jirin ko guda ashirin ne duk da mukamai goma aka lissafa kuma kowanne akwai na maza akwai na mata za a zama ashirin kenan wa zakirun Allah da ce wa zakirun Allah saboda inna ce a farko duk ita ta kawo wannan ya'un din to duk inda ka gaya a cikin gam'ul muzakkari salimi ko innal munafiqina wal munafiqatu kaga ai sai shi akwai da kace wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum awliya'u ba'd amma da aka ce inna ba aka ce innal munafiqina fidda rakin akali min annar to wannan yar inda ce ta kawo ta kuma yar tana nuni ne ga fata inda guna inda ɗaya ne ta ce innal munafiqa idan musulmin ne innal muslima wal muslimata wal mu'mina wal mu'minata wal qanita wal qanitata wal sadiqa wal sadiqata wal mutasaddiqa wal mutasaddiqata duk fata inda ismul mufrad ne amma da aka samu jam'ul muzakkari salimi eh shi kenan wannan fata'ar ta jam'ul muzakkari salimi yau ita ce alama fata to in muka zo jam'ul mu'allafin salimi fa da aka ce musulmin a ce musulmat shi kuma ƙarshe ai bayan to shi kuma wannan kisrar ta ce ita ce alamar fata ita ma fata a ce لأنه جمع المذكر الثالث فما خلق الله السماوات والأرض السماوات أي مفعول له منسوب أما أكتي خلق الله السماوات أجمع أكتي والأرض كاجي كتي والأرض با جبت تو على فيه kalmar wal'arada fata ne shi nuna maka a ce samawacin nan ma fata ne saboda mafu'uli ne to amma jamin mu'annasin salimi ne shi kuma baya daukan fata ana masa fata ne da kisra shi yasa aka ce wal muslimat shi kuma wannan kisra da ka gani aikin fata take yi saboda babu wal muslimata wal mu'minata ba za ka taɓa ganin wannan ba amma kisran na alamar fata a ciki shi kuma wannan hukuncin sa daban in mun shiga jam'ul mu'annath salim za ka bi yanzu muna cikin jam'ul muzakkar salim ne to saboda haka alfallahi na na farko da mujtahidin yuhibbul mujtahidina muwaddi'ul musafirina mushajji'ul la'ibina wannan yadda ka gani ita ce alamar fata domin ya tana zama alamar irabi fi halatayin nasbi wal jarri a cikin hali guda biyu na fata'a da kisra to yanzu mun yi misalin alamar fata'a ne to wal jarri haka nan ya ita take zama alamar kisra a jam'ul muzakkar salimi kamar da muka ce lil fallahi da kaga lamul jarri ya shiga sai aka ce alal mustahir ala harfu jarri ne ila la'ibina ila shi ma harfu jarri ne to da wannan ake gane jam'ul muzakkar salimi da li'irabun in ka ga wauto kala kawai alamar rufu'a ne in ka gaya to sai ka bincika ko dai ya zama alamar fata'a ko kuma ya zama alamar kisra wannan kuma sai ka sa kayan aiki sai ka sa mai duka sannan za ka gano bambanci yannan kisra ce ko fata'a ce to alhamdulillah sai malar raju malar raju babban tunda muna cikin nahawu ne ba kasan rajin guda uku muke da zuwa ba rajin wancan aram to ina ne tamrini fin iradi namusatun sahiyatun khalisatun gaisuwa ce khalisatun alkakekkiya to akwai kaddara hiya ita ce jami zai gaya maka to hiyatun khabarun li mubtada'in mahzufun labari na wani mubtada abin shafewa wujuban kuma shafewar ga wajibci wa taqdiru qaddara wannan mubtada shine tahiyyati gaisuwa ta da nake yi maka tahiyyatun gaisuwa ce khalisatun alkakekkiya khalisatun shine na'atun li tahiyyatin shi na'ati ne na tahiyyatun aka ce khalisa ala sufanta gaisuwar wacce iri ce aka sufanta da da khalisatun marfu'un kuma abin yi wa rufu'a ne saboda khabarul mubtada ne ina fata an gani to alhamdulillah sai sai mu shiga ba mun yi a saura ba sai ne to mulha ina za mu tashi ملهاة الإيرادي هذه نوع من أتكلم باب المنطقة والخبر كون جمع إيه بعد يخاف فكون فتل إيه يوا فتل saboda aka ce mubtada da labari to yana dauke da wasu abubuwa akwai mubtada mu'akkar akwai kabar muqaddam wani lokaci ba inda ka saba ganin su ake zubo su ba murtala da labari ba shine zaidun qa'imun ba eh to akwai kuma inda ake dinkirta mubtada a kai shi karshe a dawo da labari ya dawo farko saboda haka ya ware fasali da zai bayani fasulun fasali ne da yake bayani fi taqdimil khabari cikin gabatuwar labari alal mubtada ga mubtadansa maimakon mubtada ya zama a farko labari ya zama a ƙarshe to sai kuma a gabatar da labarin a kawo shi a farko a jinkirta mubtadan a ƙarshe wa qaddimil akhbara iz tas iz tastafhimi ka qawlihim aynal karimul mun'imi ومثله كيف المريض المدنف وأيها القادمة المنصرف كده وإن يكن بعض الظروف الخبر فأول منني فأولهن نصب وداعا كالمرا تقول زيد خلف أمر وقعدا والصوم يوم السبت والسير غدا وقدم الأخبار كغباتر da labarai na mubtada jam'i na al-khabar din iz tastafihimi yayin da kake neman fahimta in tambaya za ka yi akan mubtada da labari to za ka gabatar da labarin a farko ka jinkirta labarin ai wato ka jinkirta mubtada ka kauli kamar faɗin larabawa da suke cewa ainal karimu ko ina mai girman nan almun'imu mai ni'imtarwa karimi a cikin mutane mai yawan kyauta ba almun'im wanda yake ni'imtarwa yake jiyar da mutane daɗi ina yake asali alkarimu shine kabarul mubtada din almun'imu shine menene shine shine mubtada amma tunda tambaya kai aina ai tambaya ne ina yake to asali almun'imu karimu ka gane mutum da yake ni'imtar da mutane karimul mutum ne mai karamci mai girma mai daraja shine asalin mubtada da labarin alkarimu mun'imu amina ne almun'imu karimu mutumin da yake ni'imtar da mutane wannan mutum ne mai karamci to amma tunda tambaya ne sai ka gabatar da ne labarin ainal karimu ina mai girman nan almun'imu mai je da mutane daɗi wa misulu haka nan misalinsa in za ka yi tambaya ga halin marar lafiya kaifal maridul mudnifu to asali almudnifu shine mubtada almaridu shine labarin mubtada to amma da yake tambaya kake yi ga halin shi marar lafiyar to sai ka gabatar da shi marar lafiya sai ka ce ainihin maridun mudinifu ai asali mudinifun maridun sai ka ce kaifal maridu yaya marar lafiyan nan al-mudinifu wanda yake da rauni wanda yake jin jiki domin kalmar almudnifu wato asalinsa abda'ifu ne mutum mai launi wa ayyuhal gadi ko kuma ka ya kai wannan mai tafiya mai yin sammako man gada ilal masjidi daga algudu kenan matal munsarifu yaushe ne zaka juyo yaushe zaka dawo ya kai mai yin sammako makalmin kan yaushe ne lokacin dawowa wa in yakun ba'd zurufil khabara wa in idan dai ba'd zurufi shashin zarafi ne yakun ya zaman to al khabara labarin labarin naka zarfu zaman ne ko zarfu makani shine a matsayin labarin to fa awwilhu nasaba sai ka juya shi ya koma fata'a wada an kalmira wada ilmira ka bar jayayya an ka gabarinka shi zarafi duk inda yake fata yake ɗauka ko zarfin zamani ne ko zarfin makali ne ka gane ai to in ya zo a matsayin ne shi ne kamarul mubtada to dole ne ka juya shi ya koma fata domin shi zarafi yana ɗaukan fata ne ta ƙulu sai ka ce zaidun kalfa amri kaga kalfu ai zarfin zamani ne kalfa baya amama gaba sai ka ce zaidun kaga shine mubtada labarin shine mai kalfa kaga ya zama zarafi ne to ba za ka ce kalfu amrin ba duk da cewa kabarin mubtada ne zaidun zaidu kalfa amrin shine wato yana bayan amru wa qa'ada kuma ya zauna kaga ma'anar wannan shine zaidu ya zauna a bayan umar zaidu kaga mubtada awwal ne to qa'ada kalfa amrin ne asali ai ya zauna a bayan amru to amma sai ka gabatar da kalfa din zaidun kalfa amrin qa'ada ya zauna ne a bayan amru wa sawmu yawma sabti kaga yawma shi ma zarfu zamani ne to sai ka ce yawma ba yawmu ba wa sawmu azmin nan yawma sabti lana asabar ne wasairu amma tafiyar mu ta bulaguro gadan gobe ne shi ma gadan zarfu zamani ne ba za ka masa rufu'a ba duk fata'a shi inda zarafi yake za ka masa fata'a ne in ya zo a matsayin labarin mubtada sai ka rufu an ci mubtadan labarin sai ka masa fata'a saboda ne saboda zarafi ne da yauma da gadan da khalfa dukka wannan dukka wannan zarafi ne kuma zarfu zamani amma shi kalfa zarful makani ne yauma da gadan shi ne zarful zamani alhamdulillah sai ne alimin mutane shafi
ina za mu tashi kamar kila kamar yadda aka faɗi ka alimin mutane kamar yadda aka faɗi ga muhammad ibn al-hassan rahimahullah ko rahmatullahi alai jin an Allah ya tabbata gare shi ta'allam fa inna al-ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli al-mahamidi wa kun mustafidan kull yawmin ziyadatan من العلم واصبح في ظهور الفوائد تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاسدي هو الألم الهادي إلى سنن الهدى هو الحسن ينجي من جميع الشدائد فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد يتعلم كلام علمي فإن العلم دومي علمي زين أدوني kwalliya ne da ahali ga ma'abotansa ko da ba su da fifi ko da ba su da tufafi mai tsada ilimin nan kadai ya ishe su ado wa fadlun kuma daraja ne wa unwanun da kuma darajoji li kullil mahamidi ga dukkan mai godiyar Allah wa kun ka kasance mustafidan mai neman amfani na ilimi kulla yau a kowace rana ka kasance a ziyadatan kana neman ƙari minal ilimi na ilimi wasu ba ka yi linƙaya fi buhurin fawa'id a cikin tekuna na fa'idodin ilimi wasu ba mai silin linƙaya kullum fi falaki ya huna amma ka sa sadi shine wayewan gari na asubu ka gane ai ya huna mai sadin shine na wayewan suna wayewan gari yasbahuna mai tudu suna yin linkaya to wasu ba ka yi linkaya shi ne na shaida ce maka mina sabihi wa huwa zahabu alal ma'i shi ne tafiya a kan ruwa shi ne linkaya kenan tafaka ka yi ilimin fikihu fa innal fikiha domin shi fikihu afdalu qa'idin ila al-birri wa taqwa shine mafificin jagora da zai daka ila al-birri zuwa ga bin Allah wa taqwa da kuma zuwa ga tsoron Allah wa adalu shine mafi adalci ko mafi daidaiton qasidin manufa huwa al-alamu al-hadi shi fiqhu al-alamu tuta ne al-hadi mai shiryarwa ila sunanul huda zuwa ga hanyoyin shiriya ko ka ce huwa al-alamu shi dutse ne الأوقات وعلامات جمع علامة وباللجم هم يهتدون من يمن يندو أدو أدازو الزكا وأن أنك تدوثي كذا إن نشين هل يرغلي كذا دوثي نقولي كذا أديدي دام دجي كوها قدجي a nan hanyar zuwa gari kaza take da haka matafiya a dazuzzuka suke gane tafiye-tafiyensu Allah yana gayawa shawa. mutanen makka masu zuwa fatauci a kan raƙuma ya ce wa alamar da manya-manyan duwatsu suke gane hanya da rana in dare ya yi kuma wa billajibi da taurari ne kumsu ya haka duna suke shiriwa su gane hanya in dare ya yi ai ba don sa a hango dutse duhun dare to sai kuma a dinga duba taurari tauraro kaza gu kaza shine gabar kaza shine yamma kaza kudu da arewa to ana in mun ɗauki wannan ma'ana ta dutse al'alam to shi ilimin fiqhu al'alamu katan dutse ne alhadi mai shiryarwa ba ila sunanil biladi ba a ila sunanil huda zuwa ga hanyoyin shirya domin sunna ma'anarta a luga hanya a sunnatu hanya aka ce sunnatu rasuli ko sunnatu muhammadi ta farkin manzo Allah hanyar manzo Allah shine sunnatul nabi to sunan jami'i ne na sunna shi alama ne da yake shiryarwa zuwa ga hanyoyin shirya huwa yusuni shi fiqhu wani shinge ne ko wata katanga ce yunji da yake kerarwa min jami'i shirari daga dukkan tsanance tsanance na duniya kuma da lahira fa inna faqihan wahidan domin masanin fiqhu guda daya malamin fiqhu guda daya faqihi mutawarri'an mai tsantsanin duniya ba masanin fiqhu kuma mai cin tuwatuwa da cin haramun ba malami ne mutawarri'an mai tsantsanin duniya ashaddu shine mafi tsananin abun tsoro ala shaytan a wajen shaytan min alfi abidi daga mai bautar Allah da jahilci guda dubu abidi mai bautar Allah amma babu fiqhu guda dubu shaɗan yana ganin damun ya rena hankalin amma faqihi guda ɗaya mai tsoron Allah shine mutawarri'an din shine shaɗan shi tsananin tsoro fiye da mutum dubu da suka taru suna ibada domin waɗancan su dubun daga ya jefa wa limamin su wasu wasu guda ɗaya duk zai rusa ibada ko sun kai miliyan ne tun da liban bai sani ba su ba ba su sani ba ba mai gyarawa duhu ne cikin duhu amma an ce a dalilin wannan baitin shaidan ya taba shigowa masallaci ana sallah da kuma wani mutum a gefe yana bacci sai wani waliyi kashifi shi kuma ya zai shiga masallacin sai ya kashe din shi kashifi ne yana ganin shi a yace ya addu wallahi ya kai makiyin Allah ina ne nan kuma me ka zo yi yace wallahi tun azu ina so na bata sallar mutanen nan ina tsoron mai bacci ne in na bata ma iya kati zai tara mu tsoron mai bacci ya hana shi ya bata sallar jami'a a ce faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu ala shaytan min alf wahidin daga masu bauta dubu wanda babu ilimi a cikin bautar alhamdulillah sai ne akwai bulugul marami ko akwai naili ko ina ne taji ina za mu taji sannan shehu ya yi ishara littalabi ko domin nema nema da shehu yake limin balaga rufi da wanda ya kai shekarun shiriyar ta shine shekaru wato balaga wa ana lahu awanul harabi lokacin gudun duniya ya yanzu ta gare shi bi qawlihi da fadin sa radiyallahu anhu da yake ne wa tulub murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman saliha yace wa tulub murabbiyan ka nemi murabbi shehi murabbi mai tarbiyyar ruhi khabiran masani wanda ya jarraba buridai da halayensu mabambanta ya jarraba zukatan mutane da halayensu mabambanta nasiha wanda yake mai yin nasiha wato mai tausayi kamila irfanin mai cikakkiyar ma'arifa imamin wanda ya zama jagora ne a cikin al'umma salihan kuma ya zama salihin bawa mai bautar Allah ai wa mimma yatubu alayka yana daga abin da yake wajaba gare ka nazarin duba ayyuhal muridu ya kai wannan muridi an tafsa an tufahisa ka yi bincike wata bahasa ka yi bincike dai an shekil murabbi ga wane ne shehi murabbi likai takuna min ahli huda wal qurbi domin ka kasance daga ma'abota shari'a da kuma kusanci ga fadar Allah da kaunihi domin kasancewarsa shi wannan murabbi kabira ya zama wanda ya jarraba halaye biha gare ta an bi kawai tarbiya ya jarraba ka'idodi ko masani ga halayen tarbiya da ka'idodin tarbiyyar ruhi li kauni domin kasancewarsa aliman masani da turkin istiqama ga hanyoyin daidaito akan tafarkin Allah allati tuwassilu wanda take sadar da bawa wasu bulul wa kama kuma ya san hanyoyi na darajoji allati tafsulu da take rarrabe muridi da wanda ba muridi ba wa kabira ya zama masani bi awanin irda'i da lokacin shayar da shayarwar nono amma na ma'arifa wal fitami da lokacin yayewa ya san lokacin da ake renon yaro ake shayar da shi kuma ya san lokacin yaye in yayi wato ya san lokacin tarbiyya da kuma lokacin wutuli to alhamdulillah kai ne bulugu halatan hadisin haji to ina ne ba mu tashi san hadisin to muka ce ne tumma buɗa ja'a sannan manzo Allah ya kwanta a muzdalifa hatta da al-fajr har sai da al-fajr ya hudo dama ana yin isharsa ya shafa'i da wuce manzo Allah da tashi yayi wata nafila da ya saba yi ba makaruhi ne ma a wannan kwanciyar ka sai zaka tashi ka kama salloli ko wani azkare ko auladai a muzali ba bacci kawai da hutu ake nema kamar yadda manzo Allah ya saboda kawuna alfa a tsaye kuma gobe da safa akwai bakin aiki na jifan shedan yana jiran ka da turmutsu ga aski ga yin layya ga tsawaful ifada duk ana son su a wannan yini ranhadu ake nema ramiyu naharu hilaku dawafu duk a gobe yana jilanka saboda haka ana so ka samu cikakken hutu na gajiyar da kauni da ita a alfa da kuma aikin da yake jilanka gobe goma ga wata saboda haka maza Allah ya kwanta bai kaji yayi komai na ibada ba hatta dala alfajir sai da alfajir ya hudu wa sallal fajira ya sallaci asuba eh ramiyu na hayu na haru hilaku tsawaku hina tabayyana lahu subu ya sallaci asuba hina tabayyana lahu subu lokacin da alfijir ya bayyana gare shi yayi asuban nan bi azani wa iqama ya kiran sallah da kuma iqama ثم ركب sannan ya hauta guwarsa alƙasuwa hatta a tal mash'arul harama ya kama tafiya sai da ya zo mash'arul harami shi kuma guri ne bayan al-muzdalifati wa mina an baro muzdalifa ba a zo mina ba ba kuma wacce hanyar mina ta zuwa arfa da aka baro takwas ga wata ba kamar zagayawa ake ka tashi daga mina ka zo arfa daga arfa ka zo muzdalifa in ka tashi kuma za ka je mina ina fata an gane yawwa juyawa ake yi saboda haka mash'al haram in ka bar muzdalifa a hanyar ka ta zuwa mina to anan ake samun ta kuma ta fi kusa da mina akan a ta fi kusa da muzdalifa akan mina fastaqbala al-qiblata da yazo mash'al al-haram ya tsaya ya fuskanci al-qibla fada'a ne ko fada'ahu a tsaya tukunna fada'ahu ya ya roki ubangijinsa hudun dabiri ne na Allah fada'ahu ya kiraye shi waye kira Allah wa kabbarahu ya girmama shi wa ya girmama Allah kamar fada Allah wa kabbarahu ya roki Allah ya kabbala shi wa halalahu ya masa hailala la ilaha illa Allah falan da zal waqifan mai za Allah bai gushe ba yana tsaye akan taguwarsa a mash'arul haram hatta asfara sai da gare ya haske jidda wa subu idza asfar wujuhun yawma muskira ka gane ai shine al-isfarul a'la wanda mai ahlar yake gaya maka karshen mukutarin asuba sai da gari ya waye yayi haske jiddan farai amma rana ba ta fudo ba fan da fa fa da fa sai ya tunkuda ya bar mash'alul haram qabla an tadulu a shamsu kafin rana ta hudo hatta ata badana muhassirin har sai da yazo kullun nan na muhassir gunda aka halakar da ashabul fili fa haraka qalilan sai ya motsa taguwa sa kadan ya tsagure ta ta yi sauri aka haura wannan kwalin don guri ne na azaba ba a son ka tsaya ko ka yi gan kafa a cikin gurin guri ne da aka azabtar da mutane daga ka zo ka motsa dabbar ka in mota ce ma ka ƙara giya maza kai su akwai suna rubuta amma ba lalle ka biyo ta goma saboda hanyoyin da yawa sun masalaka ɗariƙar wusuɗa ka ji ba a lokacin ma hanyar uku su sannan sai ya shiga hanya ta tsakiya allaji ta kabudu wanda in ka ji ta tana fitowa ala jamratul kubra a jamra ta take babbar ta aljamratu al'aqaba hanyoyi ne guda wata za ta take jamratu sufla wata ta kai ka wusuɗa wannan ta kai ka kubra to sai ya hau ta tsakiya wanda tana billewa ne a jamratul aqaba ita ce al-kubra hatta a tal jamrata sai da zo wannan jamra al ita ce al-uliya ita ce al-kubra ita ce al-aqaba inda shajarati daidai wajen wannan bishiya faramaha sai da ita wannan jamratul aqaba din ita ce al-kubra ita ce al-uliya yawwa saboda kawai direct dama nan zai kai ya je kai ta da ne bi sabbi hasayatin da tsakon kwani bakwai yukaddiru yana yin kabbara ma a kulli hasatin tare da dukkan akuwa ɗayan min hada da cikin bakwai din duk wata ya jefa zai ce Allahu akbar kullu hasatin dukkan akuwa ɗaya misal hasal hazbi misalin akuwan nan ta fasusa akuwar da bata wuce a sa ɗan yatsan nan a yi harbi da ita ba shine al-hazbi rama min baɗin wadi kuma ya yi kifan shaɗan daga wannan kwari daga cikin wannan kwari na kwazazzaban da yake zo a san kwari abin a da ba a yanzu ba man sarrafa sannan da ya gama jifa bakwai sai ya juya ilal manhar zuwa wajen sukan laƙumin hadaya dama muke maka ranhatsu yanzu ya gama ramyu saura naharu sai ya koma wajen manhar gurin suka fanahara sai ya soke tagoyinsa na hadaya sun maraki ba rasulullahi wannan manzon sallama ya sake hawa taguwarsa alkasuwa fa afada ila albayt ya kwalala zuwa ga daki kuma afidu min haythu afada an-nas shine tawaful ifada ya kama hanya ya dawo maka ila albayt zuwa dakin Allah ya zo yayi tawaful ifada shine fa afada ila albayt yayi tawaful ifada shine ranhadu na karshe tawaful ifada fasalla bi makkata zuhura ya sallaci a zahar a garin makka tunda a nan ɗakin Allah yake kuma dama sai da ya jifa ya soke tagoyi sa wajen talatin da wani abu dama tali ya zo da su ya soke talatin da hannunsa ya bar wa ali ya ƙarasa sauran guda saba'in din haka dole lokaci zai ga kuma gashi yanzu ya zo ya yi ɗawafi guda bakwai to sai ya jira ya sallar a zahar a gallun makka rawahu muslim ne ya rawaita shi mutawwala yana da tsawo nan an yayyanke ne akwai maganar ya koma bai kwana a makka ba bai jira rana ta faɗi ba ya koma nina ya zauna a hemarsa ya rawaito daki daki har kwanakin nina sun ƙare har aka dawo maka har ya fita daga maka ya koma bane duk a hadisin akwai a haka nan kaɗan ne aka ɗan tsakulo tunda muna magana aikin hajji alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatun da suka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم صلاة تملأ الأجل والأبد زمانا ومكانا مدرودة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله قال أحمد أركى عليهم السلام عليكم عليكم وعليكم السلام السلام عليكم السلام عليكم ما شاء الله ولا شيء الحمد لله السلام عليكم إذا الله يحفظ الله يبارك الحمد لله إذا لا كنا بين الله يبارك السلام عليكم أباك لا جدا لا جدا ولا محمود يا جدا يا أمس أنا إلى الناس ما تجير ناس ولا محمود الحمد لله ما شاء الله